أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القيمة مدنية وهي ثماني آيات بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو سفها مطهرا فيها كتب قيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أعوذ سورة قيمة فذاق صلى الله عليه وسلم إلى المدينة haka saukar da ita tana da ayoyi takwas daidai a wani kawalin aka ce an saukar da ita a makka amma dai cewa an saukar da ita a minan ita ce magana mashirin jari a ta zo daidai da ita ce farkon wacce aka ajiye ta a bayan an gama wannan tura da muka fita jiya wato turar fadri wanda ita an sauka da ita a makka ne ko da ita ma akwai maganganun malamai da suka ce an sauka da ita a bayan turkul kan ta yi maganganu a kan lalle in na an zauna hudu ne da kadar sai wannan alƙur'ani mun saukar da shi a wani dare mai al'umma wani dare mai ɗaukaka to sai aka mu aka ajiye wannan tura za a mana zancen masu ahlul kitabi yahudu da nasara da kuma zancen musulman larabawa masu kotar boko iya kasancewar lokaci ya kure mun goro muna maganganu a kan wannan sura da inna an zaurahu mun zo ƙarshe sai lokacin sallah ya yi wannan kwa dama abinda muke ƙwarin kiyaye lokacin sallah ta mun tsaya a ayar ayar ƙarshe da nazarin mala'ikatu wa ruhu fiha in rafi hukun kulli amrin fala mutiya wa sa'ad da kallar an kada kada amma ba nan da dama ba ba to kamar yadda wannan dare ne a kuma da ranar da ta kana da kullum ake faɗa kullum ana cikin shekara ko yana cikin watan Ramadana, ko ko yana cikin goma ƙarshe na watan Ramadana, ko ko yana cikin saba'a, ko kuwa goma ƙarshe idan sun zo wuce ne, to a nan kada kaka. Mala'iku ne suke sauka masu yawa, wanda a shekara ba a samun ranar da mala'iku suke sauka masu yawa da suke duniya irin wannan dare da ranar da suka Bayan mala'iku masu yawa, a cikin har a ga wasu har akwai ruhu. To, magangama ne da dama magana ta kwace wa ruhu shi ne mala'ika ne. Saboda haka wasu malama ta ha'a mala'iku suna sauka da yawa ruhu ba mala'ika ne da ake nufi. A ruhu nau'in maksusun ne wani nau'i ne ke ɓancacce daga cikin mala'ikun da suke sauka a wannan dare na lailatul qadr wakila wasu malamai suka ce a a hudun kalkul aka gairar mala'ika wasu halittu ne na ƙarshe masu yawa amma ba a hukuntan mala'iku na magana ta uku wani suka ce a hudun ne a wabu bani adam ba rayukan ‘yan adam su ne suke sauka a wannan dare mai al'umma. Wakili wasu malamai suka ce wa ruhu fi ruhu shi shine isa ma'al mala'ika ne annabi isa tare da mala'iku domin annabi isa wani lokacin alqur'ani ana cewa wa ruhun min wasu malamai suka ce a'a wa ruhu bi ruhi da ake nufi a nan malakul azimul filikati ta hatal arshi wani mala'ika ne mai girman halitta yana nan karkashin al'arshin Allah wani jilamu kafofin wannan mala'ika guda biyu suna nan a cikin karkashin kasan bakwai wani al'ura'atin shi wannan babban mala'ika da yake sauka a ranar lailatul qadari kawuna kawuna kawuna yana da kawuna kullu ra'atin a'zam min ad-dunya ko na kai daya daga cikin kayan dukkan ya fi duniya ne ka ga wannan sai dai imani ya aiki hankali ba zai iya dauka mala'ika ne babba guda ɗaya daga cikin halittar Allah a haka ma a ƙarƙashin Allah ne kuma yana da kawuna amma kai ɗaya daga cikin kayi da su ya fi girman duniya da muke a kuma aka ce in aka ya fi duniya girma to ina zai tsaya a kun hankali zamu fi kulli ra'atin a kowane kai ɗaya daga cikin kawuna biyu yana da alfa wajen yana fuskoki daban-daban a kowane kai ɗaya yana da fuska dubu wa fi kulli wajihin a kowace fuska ɗaya alfu fannin yana da baki daban-daban guda dubu wa fi kulli fannin kowane baki daya yana da alfi lisani yana da harshe dubu aikin su da suke yi yusabbihu Allah ta'ala bi kulli lisanin alfi nau'in min at-tasbih wa tahmidi wa tamjidi kowane harshe daya yana yin nau'i nau'i na tasbihi da godewa Allah da girmama Allah da tsarkake Allah da girmama Allah kowane harshe daga cikin harshe dubu nan yana cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wa kulli lisanin wa li kulli lisanin kowane harshe ɗaya da yake wannan tasbihin yana da lugga yana da yaran da wani yaran bai kama da wani yaran ba daga cikin yare guda dubu fa idza fataha afwahuhu bit tasbihi fa idza fataha idan shi wannan mala'ika mai wannan halitta da muka ambata, idan ya buɗe bakinsa ya ce zai yi tasbihi, daman yana tasbihi ne da safe da yamma, idan ya buɗe bakinsa da safe zai yi tasbihi, karrat mala'ikatu samawa ta saɓi, gaba ɗaya mala'ikun sama guda bakwai na sai su faɗi, sai su zuba. Idan sun zuba sai su yi sujada, tsoron kar abin da yake fitowa na tasbihin bakinsa na wannan mala'ika ya ƙone su. domin sau biyu yake zai da safe zai da yamma to shi wannan mala'ika baya sauka ƙasa wannan sararin duniyar fa yanzu lufi lailatul qadari baya sauka sai a daren lailatul qadari li sharafiha saboda daukakan daren lailatul qadarin wa ulu sha'anha da daukakan matsayinsa idan ya sauko wannan mala'ika mai wannan halitta me aikin sa fa yastaghfiru lis-sa'imina والسائمات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الأفواه كلها إلى طلوع الفجر إذن يسأكو يادن غين تسبيه da tahmidi da addu'a da neman gafara a al'ummar annabi Muhammadu musulmi masu azumi maza da masu azumi mata tun daga san da rana ta faɗi in ya sauko ya dinga yin wannan addu'a da neman gafara yana yana ba zai dakata ba sai san da aka ce alfijir ya fito aikin da yake kenan a kullun shekara sau ɗaya yake saukowa kuma bi iznin rabbihim karka ce haka kawai yake a'a yana yi ne da iznin Allah da iznin Allah yake yi sai Allah ya umarce shi tukun yayi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce salamun aminci ya tabbata hiya a wannan dare hatta matsala ilfajar har hudowan alfijiri saboda kowane irin mumini namiji ko mumini mumina mace ko dan musulmi namiji ko musulma mace za su samu alkhairin wannan ranar shi yasa idan idan azumin yauce in a azumin yauce in a azumin yauce wannan dare daga san da aka ce an gama azumin nan kowane irin musulmi ya samu rahamar Allah dan ba a ce sai kaga wani abu a mafarki ba ko ko sai kaga wani abu abun mamaki a'a in dai kayi sallar isha kayi ashiyan kayi sallar asbahi a jami'i ka samu nan alkhairi salamun hiya hatta matsala ilfajar har huduwan alfijiri amincin Allah ya tabbata ga wanda suka tsaya suka yi ibada a wannan daren. To, a malamai sun ba da fa'idodi da dama, shin yaya ne ne za a yi a gane daren lailatul ƙadari? Wa'ina alamu ake kulawa a gane shi ne, to akwai alamu da dama. wanda malamai suka bincika yadda ko baka ga wani abu a mafarki ba ko baka ga wani abin mamaki ba zaka iya ganewan wannan daren na Lailatul Qadar ne abu na farko idan daren Lailatul Qadar ya wuce in akwai karnukan da ka saba ji suna haushi to wannan daren wayewar garin ba za su yawa ba koda da karnukan a anguwar suna yawan haushi da daddare to za ka ji sun yi ƙarancin haushi to babbar alama kenan ta farko idan akwai jakuna ko dawakai a wannan daren zuwa wayar gari ba za ka cika kuka ba ko da yake yanzu kan ba jakuna ma ko to ko jaki ko doki dai ba za ka ji ya cika kuka ba a wannan daren a wannan daren idan akwai wata rijiya mai ruwa marar daɗi ko akwai wata fadama mai ruwa marar daɗi daidai wannan daren da zai wuce idan za ka je ka ɗebi ruwa za ka jiwon ya zama ruwa mai daɗi ba ruwa mai gishi kuma da daɗi ba. Idan Allah ya taimake ka, ka ga wani abin mamaki a wannan daren, za ka ga kowane irin abu in ka fito ka duba shi za ga yana sujida. Kowane irin abu za ka ga yana yin sujida a Allah, yana gai da Allah. Kuma in Allah ya taimake ka za ka ji abin mamaki, idan ka fito a wannan daren, za ka ji kowane irin abu yana zikiri bilisanil makali da kunnanka za ka ji na zikiri ba bilisanil hali ba don zikirin kashi biyu ne akwai zikiri na lisanul hali akwai kuma zikiri na lisanul makali to in na lisanul makali ne za ka ji na faɗa yana zikirin kana ji amma in ba abin da ake ji bane ai wani abin yana zikiri za ka zikiri yake yanzu za ka wannan wayar zikiri take amma ka ga ba ma ji to wannan din a wannan dare na lailatul qadar za ka na ji zikirin a kunnanka kuma zai kasance wannan daren lailatun baljatun muri'atun musharraqatun bil anwari lailatun wani dare ne zai zama baljatan mai haske idan ma akwai hazo a wannan yankin ko ku akwai hadiri ko ku akwai wata kura-kura irin yanzu yadda muke ganin kura-kura hazo to daidai waye garin da daren lailatul qadr zai wuce ba za ka ga wannan hazo ko hazan ko wannan gajimaran kuma wa dulu shamsi yawma idan wayewar garin da daren alƙadar wuce zaka kurowa ranar sanda rana za ta hudo zaka ga safiyatun naqiyatun laysa baina qarnay shaytan kayawmi ghayriha zaka ga ta fito karal ba ja ka san wasu kwanakin in rana za ta fito gashi babu hazan babu gajimaran babu korar amma zai ga ta fito jau to amma wayewar da lailatul qadr ya wuce zaka ga ranar tana da haske safiyatun karo ba wani abu na jajajaja ba kamar wacce take fitowa a tsakanin kafan shedan ba ba za ta yi duhu-duhu ba to me ya kamata kenan idan ka fahimci ɗaya daga cikin alamun da muka kirga in ka fahimta me ya kamata a yi to ga kaɗan daga abin da ya kamata kai a wannan dare zuwa babar gari wa ahsanu ma yuz'a bihi fi tilka lailat wato mafi karancin mafi san kyakkyawan abin da ake so ka yi ibada da shi ka roki Allah da shi a wannan daren ka roƙi rangwame yafiya da kuma lafiya ka roƙi yafiya da lafiya wani sahabi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a koya min yadda zan yi addu'a mi ya kamata na roƙa annabi ce in zaka roƙi Allah ka roƙi Allah maka rangume kuma ya baka lafiya sai ga kamar abin ba haka bane ya sake dawowa ce ka roki lafiya da rangwame in ka roki rangwamen Allah kan ai kaga Allah zai baka rahama in ka roki lafiya kuma zaka zauna a duniya lafiya saboda ka mafi kyan abin da duk dan adam zai roka ka roki afuwa shine tunanin lahira ka roki kuma afiya zaman lafiya a duniya da kuma rufin asiri kama barada kamar yadda hadisi ya gangaro wayan bagi ya kamata a wannan dare liman shakka alaihi tsolil kiyami ga wanda yake masa wahala ya tsayaye ta nafilfili domin kasan zamani ya zo jiki kuna ga yadda suke ko da sauran ƙuruciyar ma sai ga mutum ba zai samu damar ƙarfin jikin ya ta nafila ba to idan mutum ya kai matsayin da ba zai iya yawan nafila ba ko dai jikinsa ne ko ku girma to ga abin da ya kamata ya karanta akwai wasu abubuwa masu ma'ana da ake so a karanta na farko ana so idan mutum ba zai iya nafila da yawa ba yana da laruri ya yawaita karanta ayatul kursi faqad warada annaha afdalu ayatin fil qur'an domin hadisi ya zo ingantacce cewa ayatul kursi ita ce ayar da ta fi kowace matsayi da girma a cikin alkur'ani ko da akwai ayar da ta fita da yawa irin su tudayantun wata irin ta fita yawa to amma dai abin da ayatul kursi ta tara ita ce ta tara sufofin Allah da girmama Allah da tsarkake Allah saboda ka yana da kyau daren da ake tunanin lailatul qadar zai wuce a yawaita karanta ta bayan wannan ana so ka yawaita karanta ayoyin nan guda biyu na ƙarshen surar Baƙara. Akwai wasu ayoyi guda biyu na ƙarshen surar Baƙara ana so a yau karanta su, wato amanar Rasulu zuwa sura. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi an ce, "Man kama bihi ma fi lailatin kafatahu." Duk wanda ya karanta ƙarshen surar Baƙara ayoyi guda biyu a daransa, to sun ishe shi ba sai yayi wasu nafilfili ba. Saboda haka idan aka yi isha za ka kwanta sai kai alwala kai shafa'i da wuce da suka karanta amanar rasul zuwa ƙarshe ko barci ya ɗauke ka baka tashi ba sai sallar asuba za a baka lada kamar ka tsaya wannan daren baka yi barci ba bayan wannan daga abin da ake so a karanta a daren lailatul qadar ko ku a sauran darare in kana son fa'ida mai yawa ana so ka yawa karanta izazul sura ta biyu da zamu shiga bayan bayan mun gama wannan mun yi lamme ku akwai suratul zilzal to ana so ka yawan ta karata ta domin ita izazul hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta izazul za a bashi ladan kamar ya karanta rabin saukar Qur'ani idan ka dage ka karanta izazul kafa biyu za a baka ladan sauka guda to daga cikin abin da ake so a karanta a wannan dare ana so a yawaita karanta izazul ana so a yawaita karanta suratul kafirin a tuquliya ana so a yawanta karanta kulya saboda ita ma kulya sifa ce ta Allah kuma Allah ya tsarkake kansa a cikin ta lima warada domin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gangaro annaha cewa karatun kulya ta adilu rub alqur'ani tana daidai da ɗayan cikin fudin alqur'ani duk ran da ka karanta kulya kafa hudu za a baka ladan saukar alqur'ani yana daga abin da ake so a karanta shi a wannan dare mai alhurma ana so a karanta suratul ikhlas ana so a yawaita karanta suratul ikhlas wato shine qul huwallahu ahad domin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sahihin hadisi ya an ce qul huwallahu ahadun ta'dilu sulusal qur'ani in ka karanta qul huwa kafa daya za a baka ladan dayan cikin karatun alqur'ani in ka karanta qul huwa kafa uku za a baka ladan sauka guda yana daga abin da ake so a karanta ana so a wannan dare na lailatul qadari a yawaita karata yasin domin yasin lima warada saboda hadisi ya gangaro annaha qalbul qur'ani wa annaha lima quri'at lahu yasin annabi ya ce ita ce zuciyar alqur'ani kuma yasin ana karanta ta ne bisa abin da aka karanta dan shi in ka karanta dan neman tsari Allah zai tsare ka in ka karanta yasin dan neman wani abu Allah zai baka shi to saboda ka irin wannan darare masu alhurma ana so a yawaita karata surat yasin domin ita ce zuciyar alqur'ani kuma a dare kowane dare ma in kana dagewa kana karata surar yasin zaka samu alkhairi mai yawa nan akwai maganganun mare da suka ce kowace yasin kafa ɗaya in dare ya fara yin kata ta da alwala za a baka ladan sauka goma yasin kafa ɗaya ladan sauka goma to kaga ai an samu alkhairi balle kai sa aka karanta ta a daren lailatul qadari wa yuksiru ana so mutun ya waita minal istighfari ya yawaita istighfari a wannan dare wa tasbihi ya waita tasbihi wa tahmidi ka yawaita tahmidi godewa Allah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ana so a yawaita karantawa saboda wannan shine tasbihin da in dai wani aiki zaka yi na ibada malamai sun ce in dai ba qur'ani zaka dauka ka karanta ba babu abin da zaka karanta Allah baka lada irin wannan tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al to ana so ka yawaita tasbihi kenan da tahmid da tahil da tahlil wa anwa'iz zikr da dukkan nau'o'in ambatan Allah ana so ka yawaita shi a wannan daren la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kowane irin zikiri ka yawaita shi wasalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan dare na lailatul qadari ana so ka yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi salati wa annabi kullum muna faɗa babu wata ibadar da za a gwada ta da salatin annabi sai dai in salatin annabi saboda in ka ce Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Allah kai tsira da aminci a shugaban mu annabi Muhammadu da iyalan gidansa da kuma sahabbansa in kai daya Allah zai maka goma idan kai goma na in kai ɗaya Allah zai maka goma to a cikin goman da Allah zai maka in kai ɗaya to shine malamai sun ce har yanzu a cikin na Allah guda goma in ka ɗauki ɗaya an ce ba a sallah da ko akwai akwai wanda ya sani ba in kai salatin annabi ɗaya Allah zai maka goma a cikin na Allah guda goma in ka ɗauko guda ɗaya ka ba tara malamai sun ce har yanzu ba a samu wani malami mai basira da zai ce ga adadin wannan ladan ba har yanzu ba a samu ba a san a gaba ba wa ya da'u bi ma a habba li nafsihi wa li ahbabihi ahya'an wa amwatan wa ya tasaddaqu bi ma taysara lahu bayan wannan idan asubar ta doso sai kuma kai ta addu'a da abin da kake so a kashin kanka da iyalanka da masoyanka rayayyu ne ko matattu kai ta addu'a kai ta addu'a idan kuma gari ya waye kai sadaka da abin da ya sawwaka wa yafazu jawariyahu anil ma'asi kuma lalle ne ana so ka yi ƙoƙari ka kiyaye gaɓoɓinka daga barin aikan saƙo amma malamai suka ce ya isa ka samu ladan daren lailatul qadari idan aka yi sallar isha da kai da sallar asubahi a jama'a in dai kai sa a rannan aka yi sallar isha da kai watakil kuma aka yi ashiyan a anguwarku bayan an yi sallar isha an yi ashiyan an yi shafa'i da wuturi kuma sai kai sa'a baka makara ba sai ka tashi aka yi sallar asubahi da kai a jama'a to ka samu wannan duk abin da ake nema na falalar dare da sulkadari domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salal isha'a fi jama'atin faka annama qama shadaral layl wanda yayi sallar isha a jama'a kamar ya tsaya rabin dare haka kuma in kai sallar asuba kamar ka tsaya sauran rabin dare ga rabin dare ga rabin dare ba an samu dare gaba ɗaya ba wa qad warada haƙiƙa an samu hadisi ya gangaro man qala la ilaha illallahu alhalimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim salatan marratin kana kaman adraka lailatul qadri wannan tasbihin idan mutun ya faɗa yace la ilaha illallahu alhalimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim idan ka faɗa sau uku za a baka lada kamar ka samu ibadar tsayawa a daren lailatul qadri to ashe ba sai a da lalilatul qadar ba kenan kullun yana da kyau da daddare ka faɗi wannan kalma sau uku sai a baka lada kamar ibadar daren lalilatul qadar ka san ko lalilatul qadar khairun min alf shahrin ko je mun yi bayani mai tsawo lalilatul qadar ya fi wata ibadar wata dubu ba cewa aka daidai da ibadar wata dubu ba khairu ya fi ibadar shekara 80 da uku da wata hudu to wannan sura a takeice anan ta kare wanda ta mana bayani mai yawa akan daren lalilatul qadar sai suratul qayyima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka ko yana Madina aka saukar da ita tana da ayoyi guda takwas wato samma ana ambatanta da suratu lam yakun a wasu qur'anan ana ce suratu lam yakun a wasu ana cewa suratul munfakina a wasu qur'anan ana ce suratul qiyamati akwai wanda ake cewa suratul bariyati amma dai mu anan warshu ana ce masa suratul qayyimati ala kullu halin dai wannan sunaye ne na wannan sura tana farawa da bismillahir rahmanir rahim lam yakun allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta tatiyahumul bayina allazina kafaru wayannan da suka kafirta lam yakun bisu kasance ba min ahlil kitabi bisu kasance suna cikin yahudawa ba da nasaru wal mushrikina haka su ma masu bautar dodo munfakina sun gushe akan abin da suke kai ba su kasance sun gushe sun zama kafirai ba hata ta ce wa bayyana sai da hujjoji da dalili ya zo musu bayyananniya shi ne zuwan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kafin zuwan annabi yahudawa da nasaru ba kafirai bane suna gadara da addinansu har ma idan an je za a tafi yaƙi tsakanin nasaru ko tsakanin hudawa da kafirai sukan ce ya Allah albarkacin annabin nan na ƙarshe da Allah za ka bayyana da shi Allah ka ba mu nasara akan makiyanmu idan suka yi riko suka yi tawassuli sai kaga sun je sun ci nasara akan abokan gabansu ana nan ana nan ana nan ana nan da annabi ya bayyana shikenan sai kuma suka ce ba su yadda da annabi annabi bane bayan yana cikin littattafansu sai suka ce ba su yadda ba wa kanu min qablu yastaftihuna alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da annabi ya zo musu da abin da suka san shi sai suka ce su ba su yadda ba hasadan min min indi anfusihim min ba'di ma tawayyana lahum al-haqq wannan ko tsabar hasada ne ba wai rashin sani bane tunda a cikin at-taura akwai bayanin annabi a cikin linjila akwai sifar annabi saboda ka sai suka koye ta saboda kar a ce annabi bai fito a cikinsu ba a cikin laraba ya fito shi yasa to Allah shine ce lam yakunul ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina hatta tatiyahumul bayina to wannan ya dace da surar da ta taho daga baya annahu lamma sabata inzalul qur'an yayin da ya tabbata aka tabbatar da saukar da alqur'ani a surar da ta gabata akbara ta'ala sai Allah ya ba da labari, annal kuffara cewa kafirai lam ya kunu mun fakina amma hum alaihi, bisa kasance sun gusa bisa abin da suke kansa ba, hatta ya a ce humar rasulu, har sai da ma'aiki ya zo musu, ya salu alaihi musuhufal mutahara yana karata musu a suhufal mutahara takardu masu sarki, Allah sai sabata inzaluha wanda ya tabbata saukar da ta alaihi. Wafiya a cikin wannan ayoyi, tasalliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam ana bada hakuri ne a annabi kar ya damu ka annallaha yaqulu lahu kamar Allah yana gaya wa annabinsa la tahzan ya rasulullahi kake baki ala ruhim bisa rarrabuwan da yahudu da nasara suke yi wa kufurihim da kuma kafircin su bal tasal kai hakuri bima uhiya ilaika da abin da muka maka wahayi kai hakuri rawa Anas bin Malik Anas dan Malik ya rawaito annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah mai tsira da aminci ya gaya wa Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab suna zaune da Annabi sai Annabi ya ce Ubay dan Ka'ab inna Allaha amarani aqra'a alayka Allah ya umurce ni kai karatu gare ni Allah ya umarce ni ubayi na gaya maka kai karatu a gare ni domin na ji a bakinka. Ka karanta min lam yakun allazina kafaru. Fa qala ubayyu Ubayyu sai yace wasamani laka yanzu ubangijin ne da girman sa daukakar sa yace ubayyi ne zai yi karata lam yaku a annabi. Qala annabi sallallahu alaihi wasallam na'am annabi ce eh Allah ne ce kamun karatu. fabaka ubayyu shikenan ubayyu sai kuka kukan dadi Allah ne yace wa ubayyu yayi karata lam yaku amanzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuka faqra'aha shikenan sai ya karata ta sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya karanta sai ya karanta wannan sura qala al-ubay ibn ka'ab inna Allah amarni aqra alayka a Allah ne yayi umurni a annabi ya karanta wannan sura a ubayyu ina ga shine lamirin rawa Anas bin Malik annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab inna Allah amarni aqra alayka annabi ne yace Allah yayi umarni na maka na karata maka lami ku kai Ubay fa qala Ubay sai Ubay yace wasammani laka Allah yace kai ne zaka karanta mu annabi yace eh fa baka Ubay fa qara'aha sai annabi ya karanta mar mai tsira da aminci wasu fi da ana samun fa'ida min al-hadith daga cikin wannan hadisin adabul ladabobi minha qira'atul a'la alaman dunahu litawazu qira'atul a'la wato karatun madaukaki ai annabi shine a'la ho alaman dunahu bisa wanda yake kasa da shi kamar ubayyu yasa litawazu saboda kankantar da kai wala yanuhul kabir shi al-kabir babadin ba zai yi kunci ba min qira'ati ala sagir in zai karatu a karami wa minha yana daga cikin fa'idar da aka samu takasisu sari'ul hibzi wato ana kebantan saurin haddacewa da tabbatar da sanin abu idan ka ji abin a gurin wani annabi sautari yana karanta yana ce a sahabbai wani lokacin yana so ya ji karatun a gunsu saboda haka idan aka karanta abu kai kana ji kafi saurin gane shi kuma kafi saurin haddace shi wa fi zalika a cikin wannan akwai fifito mai girma li ubayy haisu ja'ala da yadda lokacin da aka sanya ubayyu ya zama mawdu usir rasulullahi wato bagire ne na asirin annabi da kuma dubawan annabi din isharan bi annahu siqatun ana nuna mana cewa shi abinda wanda ake riko da shi ne kuma yana ingantuwa li ta'alimi bisa koyarwa wa ta'alimi ko koyo wa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yara alaihi shikenan sai Allah ya umurci wa amara rasulullahi minallahi sai Allah ya umurce shi ya karata a gare shi lam yakun allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul hasida tazo musu albayyina dalili asarari shine wato zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulun minallahi rasulun ma'aiki ne minallahi daga Allah shine annabi ya talu yana karata musu suhufan takaddu mutahhara abin tsarkakewa min al-ba'il daga dukkan barna fiha a ciki akwai kutubun akwai hukunce hukunce ahkamun makatubatu hukunce hukunce rubutattu qayyimatu mustaqimatu tsayu ayyatalu suna karantawa malmun zalika abin da ya hada wa innan shine alqur'ani faminhum daga ciki akwai man amana bihi akwai wanda suka yi imani da shi wa minhum daga cikin su akwai man kafara wanda sai ka kafirta um وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب وإنن أكباس للتافي سنة يهودا ودنسارو wa ma tafarraqa busrarrabu ba fil imani bihi sallallahu alaihi wasallam wajen imani da manzon Allah busrarrabu illa busrarrabu ba illa min ba'd ma ja'atumul bayna sai bayan shaidu da hujjoji a sarari ta zo musu shine zuwan annabi ko ko zuwan alqur'ani aljaibi wanda annabin yazo da shi mu'jiza ne gare shi wa qabla maji'ihi kafin a aiko da annabi ko ko kafin alqur'ani yazo kanu mujtami'ina sun kasance yahudawa da nasaru suna hada ne alal imani bihi suna hada akan za su imani da shi izja'a yayin da kuma izja'a idan alqur'anin ya zo kafin zuwan manzon Allah ko ka kafin saukar da alqur'ani yahudawa da nasaru sun kasance sun yadda in annabi Allah ya aika shi da alqur'ani za su imani da shi amma idan da yazo shikenan sai suka yi hasada saboda suka kafirce suka ce su bisu yadda ba babu sufofin annabi a cikin littattafan su wama umiru ba a umurce su ba fi kitabi fi kitabaihim a cikin littattafan su a taura da linjila a cikin littattafan a taura ba a umurce hudawa ba a cikin littafin linjila ba a ba a umurci nasaru ba illa li abdullah sai dan su bautawa Allah an yi abuduhu dan su bautawa Allah aka umurce su da shi kuma mukulisina su tsarkake lahu ga Allah ɗin addini addini su tsarkake addini mina shirki su bar tarayya da Allah kuma hunafa'a su karkace daga dukkan karkataccen addini mustaqimina su zama suna tsaye daidai ala dini Ibrahim bisa addinin Annabi Ibrahim da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza jaa fa kaifa kafaru bihi kaka bayan ga abin da yake cikin at-taura ga abin da yake cikin lijira kaka kuma suka kafirce suka ce ba za su yarda da annabi ba da kuma littafin da Allah ya aiko shi da shi bayan kuma wa ma umiru ba umarce su ba a cikin littattafan su illa li abdullah sai su bauta Allah mukuli suna suna tsarkakewa lahu ga Allah din addini addini suna barin tarayya da Allah kuna fa'a suna tsaye suna karkacewa daga dukkan addinai karkacattu suna tsaye daidai akan addinin annabi Ibrahim da addinin annabi Muhammadu wa yuqimuna salata kuma an umarce su su tsaye da sallah wa yutu zakata kuma su ba da zakka wa zalika wannan addini na musulunci shine dinul qayyima shine addini tsayayye addini madaidaici Allahu akbar shi wannan addinin musulunci shine addinin annabi Ibrahim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa addini tsayayye addinin annabi Ibrahim kuma shine dukkan aqida ta dukkan annabawa a bautawa Allah shi kadai koda an samu bambanci a sauran rassan ayyuka na ibada amma dai a bautawa Allah shi kadai shine abin da ake nufi shi addinin musulunci addini ne wanda yake yake kan hanya madaidaiciya yake kan tafarki mai kekke duk abin da ya karkace a addinin musulunci ana ce masa ilhad karkataccen abu shi ku hanif al-mutlaq huwa allazi yakunu mutabarri'an shine wanda yake kasancewa ya kubuta an usulil milalil khamsa addinin musulunci shine addinin da ya karkace daga dukkan batattun addinai guda biyar akwai addinai guda biyar batattu shine addinin yahudawa da addinin nasaru da addinin sabi'i da addinin majusawa da addinin mushrikai to addinin da ya karkace a wayannan addinai guda biyar karkatattu shi ake ce masa addinin musulunci wa an furu'iha kuma ya karkace daga dukkan rassanta min jami'il itiqadatil batila daga dukkan kulle-kulle da aqidodi batattu addinin musulunci ya karkace ya bar su itiqadatil batila wato abubuwa da ake kullewa batattu addinin musulunci baya tare da su wa tawabi'u zalika da wanda suke bin wa'annan wannan idan ka dauki addinin musulunci ka bar wa'annan batattun addinai guda biyar ka tsaya daidai a cikin addinin to sai ka zama ka zama muttaki mai tsoron Allah duk abubuwan da suke marasa kyau da addinan da ba su da kyau ka karkace ka basu ka koma addinin musulunci addini tsayayye wanda kullum kake addu'a ihdinas siratal mustaqim din nan to in kai haka ka zama muttaki menene muttaki shine duk abin da yake ba shi da kyau ka daina shi duk abin da yake da kyau zaka iya aikata shi gwargwadon yadda zaka iya to ka zama mai tsoron Allah fa iza tawaffal abdu minhu idan bawan Allah ya cika wa'inan sharadi ya zama muttaki ijtinabul manhiyati duk abinda Allah ya hana ka ne sance su kuma abubuwan da suke zaka iya wanda aka ce ayi su kana yin su gwargwadon yadda zaka iya to sai ka wuce wannan matsayi sai bawa ya hau ila tarki shubuhati sai ka zama duk abubuwan da suke tsakanin halal da haram din sai ka bar su dama hadisi yana gaya mana halal a sanari take haram a sanari take innal halala bayyin wa innal harama bayyin halal kowa ya san ta in aka ce halal ne kowa ya san halal kowa ya san tuwon gero ko tuwon dawa ai ba ba zancen magana akai kuma an san haram ma a sanari take kowa ya san kayan maye haram ne to amma babainahu ma tsakanin halal din da haram akwai abin da suke rikitattu shi ba za ka iya gane haram bane ba za ka iya gane kuma halal bane shi ake cewa mustabihat to idan ka bar wannan mushtabihata abubuwan da suke tsakanin halal da haram din sai ka rabu da su me yasa ka rabu da su kawful wuqu'i fil muharramat saboda kana tsoron karka afka cikin haram dan in kana abin da yake mushtabihi tsakanin halal da haram in ka sake zaka iya aukawa cikin haram kamar yadda shi hadisin yake cewa tsakanin halal da haram akwai mushtabihi ba wanda ya san shi sai da yawa daga cikin mutane ba su santa ba idan kai kokari ka kare kanka daga wannan mushtabihan shikenan ka kubutar da addininka idan ku kace zaka auka cikin wannan mai kama da halal da haram din to kamar mai kiyo ne yake kiyo a gefen shinge ga dabbobinka ga shinge kuma cikin shingen akwai abubuwan da dabbobin suke marmari kuma shingen ba zai iya hana dabbobin in za su tsallaka su shiga ba to kaga in wata dan kana kiyo kana kiyo wata zaka iya shiga ciki kenan to idan ka kare kanka daga mushtabihat din nan kawfal wuqu'i fil muharramat saboda tsorkar ka auku cikin haram to wannan ka kai wani matsayi kenan ka wuce muttaki ka kai matsayin wara'in wato ka kai matsayin mai tsoron Allah da kuma mai tsanani a cikin addininsa dan ka zaka ga mutum yana tsoron Allah amma baya tsanani a wajen addininsa to tsanani ne duk abin da yake mushtabihat ne ba wai sai haram ba ka guje shi ne tsantsani fa iza zada idan mutum ya karu bayan ya zama mai tsoron Allah ya zama mai tsantsani a addininsa shikenan taraka ba azul mubahati duk abin da aka ce ma an halatta in dai halal din ba mai karfi bane sai ka bar shi me yasa kawfa loqo yafi shi ba saboda tsoron karka auka cikin wannan rikitaccen abubuwa fa huwa maqamul aura'i shine wato matsayi kenan na mai tsantsani sosai kuma wanda mutum ya kai matsayin ya zama zahiri mai gudun duniya mala yace fal ayatu wannan aya jami'atul lizalika kulli ta hada dukan wa'annan ta hada matsayin mutaki din da da da wara'i da kuma zahidi wa yuqimu salata suna tsaye da sallah anan an kawo sallah saboda haka ta nuna mana wannan ayar sallah ba kawai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane suke sallah duk annabawan da suka gabata tun daga annabi Adamu har annabi Isa alaihi salatu wasalam su ma ana umurtansa su yi sallah sai dai sallar ta yi bambanci da irin sallah irin tamu wannan wasu suka yi sallar ne da safe in an kuma sai a yi da yamma amma mu tamu gashi an shirya ta ana yi sau biyar a rana wa yuqimu salata suna tsaye da sallah wa yutu zakata suna ba da zakka wa zalika wannan shine dinul qayyima addini tsayayye wanda yake shine addinin annabi Ibrahim shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا ka san wa'annan da suka kafirta shuru'un fi bayanil mausufi anan za a gaya mana wato sakamakon su da za su samu in sun mutu a cikin wannan hali innal ladhina kafaru ka san wannan da suka kafirta min ahlil kitabi daga cikin yahudu da nasara domin yahuda da nasaru suna nan suna kan addini dai amma da annabi Muhammad ya zo kaga addinin sa ya zama ya zama tsofan addini saboda ka sun zama an daina aiki da shi to innal ladhina kafaru wa innan da suka kafirta min ahalil kitabi wasu daga cikin yahudu da nasara wal mushrikina da mushrikan larabawa in suka mutu a nan hali bu yarda da manzon Allah ba su bar addinin su ba to wa inan kan fi nari jahannama a cikin wutar jahannama ne kalidina fiha za su dawama a ciki har abada muqaddaran kuluduhum fiha min Allah ta'ala Allah ya kaddara za su dawama a cikin wannan wuta har abada ba za su fita ba ulaika waɗanda aka siffanta su da haka, suka rayu suna Yahudawa ko suna Nasaru, kuma da manzon Allah ya zo suka kisa yadda da abin da Allah ya aiko shi suka ce addininsu za su yi, suka yi gaba da manzon Allah suka ce ai annabi a cikin littattafan a cikin littattafan su a taura da linjila ba kamannin annabi ba sufar annabi ba su yadda da shi ba ulaika wa'innan hum sune sharrul bari'a mafiya sharrin halittu mafiya sharrin talikai
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا كسنوا إن عند سكي إيماني وعملوا الصالحات بايا سن إيماني سكي أيوكا نقري سبيل إيماني yana ƙaruwa da aiki na ƙwarai idan ka ce yau kai musulmi ne kana sallah kana dukan ayyukan da aka zama aka dora maka su dole to ka zama kenan kana da imani amma in kana son imanin ka ya ci gaba da karuwa sai ka ƙara ayyuka imani yana karuwa da ƙarin ayyuka na alkhairi idan kana yawan nafila kana yawan salati wa annabi kana yawan istighfari kana yawan tasbihi kana yawan sadaka kana yawan kyakkyawar magana kana yawan aikata alkhairi shikenan sai imaninka ya karu in ku kana sallah kana sauran ayyuka amma kuma ka rage a ayyukan alkhairi ka rage a nafilfili abin da yake ba na dole ba ba ka yi to akwai imani amma imanin naka ba zai karu ba to innal ladzina amanu ka san wa'anda suka yi imani wa amilus salihati suka ayyuka na kwarai masu kyau ulaika wa'annan da aka sifanta su da haka hum sune khairul bari'a su ne mafiya mafifita mafiya alkhairi a cikin dukkan talikai Allahu akbar wato shi aikin alkhairi aiki ne wanda ake son bawa da gaɓoɓinsa da zuciyarsa da harshensa ake so ya saba su idan zuciyar bawa ta saba aikata alkhairi harshensa ya saba faɗan alkhairi to gaɓoɓinsa ma za su iya sabawa da alkhairi in kwa zuciyar ta ɓaci harshen ya ɓaci to gaɓoɓin ba za su iya samun damar aikata alkhairi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin jiki akwai wani abu duk bai fi tsoka guda ɗaya ba dan wannan tsokar ta gyaru duka jiki ya gyaru in ta ɓaci ta lalace duka jiki ya ɓaci manzon Allah ce ita ce zuciya ita ce zuciya ita ce zuciya saboda ka lalle lalle ne mu yi kokari mu gyara zuciyoyin mu duk sirrin a cikin zuciya yake wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sahabbansa sai ce ku saurara yanzu dan aljanna zai shigo yana nan a cikin littattafan musulunci wannan kissa sahabbai suka yi shiru suna zako su ga dan aljanna sai aka ga wani mutum ba wanda ake mazatan dan aljanna ba sai ya shigo aka gama abin da za a gama aka tafi washe gari da dan wannan lokacin ana zaune sai annabi ce dak ku saurara akwai dan aljanna yanzu yana shigowa sai ga na jiya ya zo sai da aka yi haka sau uku sahaba suka ce ah ya rasulullahi abun mamaki gashi kashe dan aljanna zai zo amma kuma gashi wa'inda muke zaton za su zama yan aljanna ba su bane sai muga wani mutum ne yace eh sai ɗaya daga cikin wanda suke zo sai ce bari na je sai na bi shi na je gida na yi CID na ga irin nafular da yake ko ko irin ibadodin da yake da annabi sau kwana uku a jere yana shi dan aljanna zai shigo kuma shine shigo kenan sai je yace ba aka ce yace bako ne yace bako ne eh ba shi masauki suka gama abin da su gama ya kwana yace eh ai ba yau zan tafi ba ina so ne zan dan ƙara kwana daya aka sake kwana biyu yana rahoto yace za a salame ka ne ce a'a sai na ƙara kwana sai dai kwana uku sai ce abin da ya kawo ni wato muna zaune ne ga abin da annabi ya hadisi yace dan Allah kuma na zo na kula na yi rahoto na yi CID ni abin da kake yi ɗin da aka faɗi wannan maganar banga ya fi namu ba sai ce eh to ni dai abin da nake yi sallar da aka ce a yi ina yin ta lokaci biyar dukan ayyuka ina yin su amma ni a rayuwata tun daga sanda rana za ta fito zuwa faɗuwanta daga sanda za ta faɗi wata ta fito ni sau ɗaya ban taɓa jin ina jin haushin wani ko wani ya damu ba ko daga wani ya samu wani abin da ba jin ya ce sau ɗaya ma na ga wani ya samu wani abu na ji ba na jin daɗi ko ko me yasa samu ko ko in ji ina bakin ciki ko ko in samu wani mutum da ji na kulle shi ina tunanin sa ya dama bai taɓa yi ya ce haba shi ne ya ce shi ne babban abu a ce ka zama a zuciyarka baka taɓa tunanin wani ya dame ka ko ka ji haushin wani ba hankalinka a kwance da mai daɗaɗa maka da mai ɓata maka da mai baka da mai hana ka da bakon da in yazo yana zuwa kasan zai kawo da bakon da in yazo kasan nauyi ne ka ji daidai kaga kaga aiki ne mai wahala to me ya ja haka kaga zuciyar ko a zuciyar ne abu ba a jikin bane zuciyar ce sai kyau to innal ladina amanu ka sanu wanda suka yi imani wa amilus salihati bayan sun imani suka yi ayyuka na kwarai ga zuciyarsu ta gyaru ulaika wa'annan hum sune khairul bariya mafiya alkhairin halittu a cikin tarihi na'am
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن كشرب جزاؤهم مبتدا sakamakon innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum karul bari'a da muka fada a sama sakamakon su inda rabbihim a wurin Allah ubangijinsu bai ce jaza'uhum inda lahi ba, jaza'uhum sakamakon wa'inan bayan Allah masu imani masu ayyuka na gari-gari, sakamakonsu inda rabin a gurin Allah Ubangijinsu wanda zai rene su ya ba su abin da suke so shine rabbu, to shine jannatin aljanna. Jaza'uhum inda rabbihim jannatu adinin, ita ce aljannan nan ta zama Allahu akbar cewa inda rabbin a wurin Allah ubangijinsa an faɗa ne saboda girmamawa amma ai kowa a gurin Allah yake nema kuma a gurin Allah yake to amma saboda a girmama su sai aka ce sakamakon da za a ba su a gurin Allah ubangijin su shine jannatu adani ja aljannan nan ta zama aljannan nan ta zama wacce take dawwamammiya Allahu akbar ita jannatu adanin kowane ɗaya daga cikin wanda suka yi aiki na ƙwarai suka yi imani kowane ɗaya daga cikinsu za a ba shi aljanna. Wa'adna jannatul wahid mafi ƙanƙantar aljannar mutum ɗaya da in yayi imani yayi aiki na ƙwarai za a ba shi mafi ƙanƙantar aljannar ita ce misalin duniyan nan. Da Allah ko Najeriya aka gine maka ita, iya Najeriya kawai, kai, iya jihar Bauchi ya ƙasa. Iya jihar Bauchi kawai a ce a gine ta a cika ta da kaya da kayan alatu, ai ta isa. to amma janna guda daya misalin duniya misalin duniya ba Najeriya ba ba Amerika ba garin nan ma kaga wani yace garin nan ma in aka gina shi aka cika shi da kaya ai yayi wa ma fiha ashar marratin aka ce a'a ai da um inda jannatu adan din za a bashi kamar duniya ne sau goma kaga wannan ma sai dai imani ya aiki aljannar mutum ɗaya kamar duniya kuma a sake ninka duniya sau goma wa ma fi ha ashara marrati in kai shuru a kwakwalwa sai ka ce ina za a samu nan in aka ce ma ɗan aljannar ma ɗan aljannar ma mutum dubu ɗaya ne misali mutum dubu ɗaya ne to ya za a ci kowane ɗaya samu duniya sau goma ina za a wani sarari amma a wurin Allah ba wahala kama a fadahu ba'adul mufassirina kamar yadda sashin masu fasara suka faɗa aljannar mutum ɗaya sau kamar duniya sau goma wannan fata ƙaramin mutum ne in aka gaya maka aljannar sayyidi abubakar da sayyidi umaru mala'ika jibrilu idan ya buɗe fikafikinsa guda ɗaya daga cikin guda ɗari shidan ɗaya zai toshe mafudaran ɗaya mafaɗarta amma idan zai a irin aljannar sayyidi abubakar sai ka ɗaya fi tafiya har sai ya dawo ya gaji bai kure aljannar sayyidi abubakar a ganin ma sai dai imani aiki. Tajari tana gudana a wannan aljannar da za a ba su, an harufa da mumin ta hati ha ƙarƙashta, kuma kaliji na biya a baya Allah ya ƙaddara za su bamu a ci har bada. Wannan fadamu guda hudu da aka faɗa a cikin suratul qitalin nan, kowane aljannar mutum ɗaya ko da ƙaramin ɗan aljanna ne, mai misalin aljanna ninki goma shine ƙaramin ɗan aljanna, to za a ba shi wannan. Fiha an harin min ma'in gairi asinin, wa an harin min kamrin lazzatul sharibina وأنهار من لبن لم يتجد طعمه وأنهار من كبر لذة للشارب وأنهار من عسل مصفى da da fadamar giya da fadamar ruwan faro da fadamar zuba da fadamar kuma madara nono kowanne dan aljanna zai samu kalidi ne fiya kuma an kaddara abin da yafi kowanne dadi har abada za su dawam a ciki ba rashin lafiya ba tsufa ba karewa ba tunanin za a fidda kai khalidina fiha abadan radiyallahu anhu kuma abin da yafi komai dadi radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa radu anhu sun yadda da Allah shi ma matsayi ne an ba su abin da aka ba su na aljanna kuma Allah ya ce ya yadda da su kuma sun yadda da Allah idan an aljanna suka shiga aljanna a wani dogon hadisi sai Allah ce na shigar da ku aljanna sai su ce eh ubangiji ka shigar kun ji dadi sai su ce mun ji dadi kuna so a ƙara muku su ce ubangiji bayan wannan ni'imar da ka ba mu wani ƙara mana zakai sai Allah ce to na yarda da ku daga har abada ba zan sake fushi da ku ba wannan yafi kowanne dadi waridwanu minallahi kenan akbaru yadda daga Allah ita tafi komi yaddar Allah yadda da su din yafi komi misali a duniya ce yadda da aka ce tafi komi kai ne sai ka je kai aiki a wani babban mutum kuma ana ce mutumin nan mai kyauta ne mai dattako ne ya san ko mutunci da ka gama aikin kai ka san aikin naka aikin na ƙarfi ne ba zai fi naira dubu ba sai ce wani ka gama aikin eh nawa zan baka ka faɗi ha abin da kake so na baka saboda ba na so na ɗan rage maka sai ka ce a alhaji ai ni dai abin da aka manna yadda da shi ni ba zan faɗa maka ba ya san ku aikin naira dubu ko nake sai ka ce alhaji a abu duk abin da ya sauka kan ai a kyauta ma za a maka ko baka bada komai ba ai shikenan ka faɗa min fa kan da baka kaɗan sai ka ce a alhaji ai ni ba bukatar ai ba zan ja inda ka ni in ka ce ma in je ma sai gobe ma in dawo ai ba komai zai ce to da ya sa hannu a aljihu sai fitar sai baka dubu ɗari me ya jawo haka yadda ka ce ka yadda da shi shi ma ya yadda da wannan maganar da kamar da ladabin da ka masa to za a ba su aljannar tajri min tahtil anharu khalid na fiha abada radiyallahu anhum Allah ya yadda da su bi da'atihi saboda su yi bayya wa Allah din warzu anhu kuma Allah ya yadda gare su bi sawabi ya ba sakamako ya ba su aljanna zalika duka wannan abin da aka faɗa na ni'ima da falala a cikin aljanna ana ba da shi ne liman kashiya ga wanda ya ji tsoron rabbahu tsayawa a gaban ubangijinsa kafa iqabahu ya ji tsoron wato koran da Allah yake in an saba masa fantaha kuma ya hana kansa an ma'asiyatihi ta'ala daga barin saban Allah to anan sakamakon Allah sun yarda da shi bi sababi isabatihi lahum sabida dalilin Allah din ya musu sakamako fa huwa min irafatil masdar li fa'ili qalal junaidu akwai wani shahararren malami sufi da ake ce masa junaidu ko junaidul bagadadi din ne yace arida arida yadda yakunu ala qadar quwwatil ilmi yakan kasance ne akan sami yadda gwalgwadan karfin abin da mutum ya sani na abin da za a ba shi ne ke jawa yadda war rusuki da kuma tabbata da kafuwa fil ma'rifati wajen sanin Allah wa yashabul abdu fid dunya wal akhirah kuma wa'annan yaddan wannan yaddar da ƙarfin sanin cewa Allah shine zai baka abin da zaka yadda yana iya abutan bawa a duniya da lahira walaysa kalkaw bai zama kamar tsoro ko raja war raja domin shi kauna yana hada ne da sabar da hakuri wal ishfaq da kuma tausayi wasairul ahwal da kuma sauran halaye allati tazulu anal abdi fil akhirah wanda suke gusarwa daga barin bawa a lahira bal al abdu shi bawan Allah yatana yana samun ni'ima yana samun jin dadi yana samun kwanciyar hankali fil jannati a aljanna bi rida da yadda a aljanna ba dan ana hada aljannar da yadda ba to da ba za a ji dadin aljannar ba saboda ka bawan Allah yatana amu yana jin ni'ima fil jannati a aljanna bi rida da yadda wa yas'alullaha ta'ala kuma yana tambayan Allah hata ya kula lahum har Allah din ya ce musu birdai ahallukum dare kai yan aljanna da yaddan nan da ne muku ne na saukar da ku wannan gidana da na zaba na aljanna ay birdai ankum Muhammad ibn al-Fadl yana cewa ar-rauhu war-raha fi ridha ar-rauhu wato gudumawa da jin dadi war-raha da hutu yana nan fi ridha a cikin yadda wal yaqin sakan kanciya warida shi yaddanan da aka faɗi ita ce babu lahil a'azam ita ce ƙofar Allah mafi girma wa mahallu istirwahil abidin shine bagiran da masu bautar Allah bayan Allah suke sa musu suke kutawa yanzu abin da yawanci ya shiga zuciyoyi mafi yawan musulmi rashin yadda rashin yadda da abin da Allah ya yi yanzu nan idan mutum an bashi abin in ya shiru sai ji kamar bai dawa ai ya markaɗan to in ya ce ya markaɗan ba zai iya aikata alkhairi ba abin za a bashi wani ya aka haɓa wani yana da kaza wani ba ka wani ba shi kenan kaga bai yadda da abin da Allah bashi ba to tunda bai yadda ba kaga zuciyar ba za ta huta ba kenan in abin da Allah baka baka yadda ba baka gode ba to zuciyar ba za ta huta ba saboda haka in zuciya ba ta huta ba abin sai zama bai maka amfani ba saboda haka Muhammad dan fara ce ar-rauhu war-raha ar-rauhu futu war-raha da fucewa firida tana cikin yadda ne da yaqini warda babu lahil azam wa mahal istirahil abidina zalika wannan liman kashiya rabbahu ana bawarwa ne ga wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban ubangijinsa kuma ya ji tsoron sa'awa Allah ya daga dukkan abin da Allah ce kar ayi daga dukkan abin da ya saban Allah ne na kansa to Allah ya sa mu zama muna da cikin bayinsa masu yadda da abin da yayi masu kuma hannuwa daga abin da Allah ce bashi da kyau Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah kiyaye mana shirin duniya da lahira abubuwan da suka fi ƙarfin mu Allah mana maganin su abinda ake samu na wannan wata mai falala har da lailatul qadar a cikin sa to Allah ka kasa da mu ka sa mu dace mu aikata alkhairi a wannan wuri Allah ka jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da maluman mu da maluman maluman mu Allah ta kashe wannan mu da alkhairi wanda suka riga mu ginin gaskiya Allah ya jikan sai yafe musu mu da muke da rai Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda muke da lafiya Allah ka kara mana ita yi salatin annabi goma goma sallu wa sallu ala ayatul kursi da laqad ja'akum Allah kare mu gaba daya Allahu la ilaha sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati tubzuhuma wa huwa al-aliyyul qadir alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim qul huwa da bismillah marra uku Allah ji kan magabatan mu Allahu samad lam yalid Allahu samad lam yalid Allahu samad lam yalid falaki da nasi fatiha da salatul fatiha rabbil falaki min sharri ma khalaq min sharri إله الناس إن شاء الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لك. جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة. الحمد لله الفاتحة